إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta litinin a yau muna biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar safiya ta alhamis a yau muna biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 28 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na biyar a cikin karatun littafin zahiratu dhafil iman na babban malami fadilatu sheik muhammad salihul munajjid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka masjidin uthman ibn affana radiyallahu ta'ala anhu da ke nan a unguwannin sarki rulwanu kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan alama ta shida da malam ya kawo mana cewa yana daga cikin alamomi na raunin imani shine adamu ta'assuri bi ayatil qur'an ya zama mutum ayoyin alqur'ani ba sa masa tasiri ko da an karanta masa ayoyin alqur'ani an masa wa'azi da su to baya jin imaninsa ya karu baya jin ayoyin da suka yi maganar rahama suna zaburar da shi ba kuma ya jin ayoyin da suka yi maganar azaba suna razana shi baya jin inda aka ce yayi ya shirya yayi baya jin inda aka ce ya bari ya shida ya bari to wannan alama ce ta cewa imani ya yi rauni a cikin zuciyarsa imani ya ja baya a cikin zuciyar shi domin duk sanda mutum yake da imani to idan an karanta masa ayoyin Allah sukan ratsa zuciyarsa yakan razana ya firgita Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun iyakan masu imani in kana so ka san suwaye masu imani bayan su ba wasu su ne waɗanda in an ambaci Allah to sai zukatansu su razana su firgita su koma zuwa ga Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan to ayoyin sai su ƙara musu imani duk sanda aka karanta masa ayan Allah to ayan tana ƙara masa imani ayoyin rahama suna ƙara sanya masa kwaɗayi akan rahamar Allah da zabura wajen ganin ya dace da rahamar Allah ɗin ayoyin azaba suna firgita shi suna razana shi suna sa ya guji saɓon Allah domin guje ma fushin Allah da kuma azabar Allah subhanahu wata'ala inda aka ce ya yi yana yi inda aka ce ya bari kuma yana bari a suratul zumar Allah yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله شيني ودي سوكدا mafi kyawun zance shine alkur'ani wadda littafi ne wadda ake yawan maimaita karatunsa sashin suna kama da sashi Allah tabaraka wata'ala ya ce jukkunan waɗanda suke tsoron ubangijinsu wato suka razana saboda karatun alkur'ani da jin ma'anonin alkur'ani sannan kuma zukatansu su yi sanyi su tausasa sannan su koma zuwa ga ambaton Allah subhanahu wata'ala to duk wanda ya zama da shi kuma baya tasirantuwa da karatun ƙur'ani ko jin ƙur'ani ko sauraren ayoyin ƙur'ani to wannan ya nuna cewa imani ya yi rauni a zuciyarsa don Allah ya faɗi Allah ya faɗi cewa a wannan alƙur'anin inda akan dutse aka saukar da shi to da dutsen ma za ka gan shi lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da mun saukar da wannan alkur'anin ne wato a kan dutse da ka gan shi kullum cikin kushu'i da tsoron Allah da ya tarwatse ya tsatsage saboda tsabaragen tsoron Allah kaga kenan ana so a nuna maka kamar yadda Allah ya kan buga misalin zuciya da dutse kamar yadda ya buga misalin zukatan Yahudawa da cewa sun bushe sun mafi dutse bushewa ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الله يتي أما كما أي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار akwai dutsen da ƙoramu ke ke bubbukowa daga jikinsa kenan ana so a nuna maka zuciyar ɗan adam ma ya kamata a ce akwai zuciyar da alheri ke bubbukowa daga gare shi kamar yadda wancan dutsen ruwa idanun ruwa ƙoramu ke bubbukowa daga gare shi وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء akwai dutsen da yake tsatsagewa ruwa ya fito daga jikinsa wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah akwai dutsen da yake faduwa daga sama saboda tsoron Allah kai ko duk wanda alqur'ani bai masa tasiri to yana nuna cewa shi zuciyarsa ta yi bushe wadda ta fi dutse bushewa kaga ya koma sifan yahudawa kenan fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ya kuma sufan yahudawa sannan Allah yana cewa walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta inda a ce akwai wani abun karantawa wadda girmansa da tasirinsa ya kai a ce in ana karanta shi tsabaragen tasirinsa dutse ya motsa daga inda yake ya tafi aw qutti'at bihi al-ard ko ƙasa ta tsatsage aw kullima bihi al-mauta ko ayi magana wa mamaci a karanta tsabaragen tasirin za mamaci yayi magana da wannan alqur'anin ya kai saboda haka alqur'ani ya kamata a ce mutum musulmi duk sanda karanta masa ayoyin alqur'ani ya zama da cewa ayoyin suna masa tasiri yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya samu dace to za mu tashi a kan alama ta bakwai daga cikin alamomin a da malam ya kawo mana wanda suke ishara zuwa ga raunin imanin bawa shine malam ya ce wa minha daga cikin alamomin raunin imani akwai alghaflatu an zikirillah mutum ya zamana ya gafala ya rakkana game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala an zikirillahi azza wa jal fi zikirihi subhanahu fi zikirihi wa du'a'ihi subhanahu wa ta'ala mutum ya zamana cewa ya rakkana ya gafala baya ambaton Allah al-ghaflatu anillahi azza wa jalla fi zikirihi wa du'a'ihi subhanahu wa ta'ala gafala ko rakkana game da ubangiji ya zamana ba wato Allah a zuciyar mutum ya gafala ya rafkana game da ambaton Allah da kuma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan alama ce ta raunin imani Allah kuma ya hore mu da cewa mutum ya zamana mai yawan ambaton Allah saboda yawan ambaton Allah magani ne na gafala magani ne na rafkana shi ce shi yasa yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله yake cewa wadhkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka tadarru'an wa khifatan kana mi kankan da kai ga Allah subhanahu wataala sannan kana mi boye roƙon Allah din da kake yi wa dunal jahri min alqawl sannan in zaka yi magana in zaka roƙi Allah in zaka yi zikiri karka daga murya wajen ambaton Allah bil guduwi wal asal ka ambaci Allah safiya da maraice Allah ya ce wala takun min al ghafilin kar ka zama cikin rafkanannu wanda suka gafala suka rafkana waɗanda ba sa ambaton Allah waɗanda ba sa ambaton Allah domin duk wanda ya zama cikin rafkanannu kuma to Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta shi da dabbobi Allah ya ce walaqad zara'na li jahannama kathiran min al jinni wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها سيتي أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah ya ce akwai da yawa cikin mutane da aljanu wanda su mun halicce su ne don su zama makamashin wutan jahannama yaya suke Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma zukatan ba su da amfani saboda ba sa tuntuntuni da zukatan walahum a'yunun la yubsiruna biha ga idanu amma ba su ganin gaskiya da idanu walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwa Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan kana su ka san su to siffan su yanda kasan dabbobi haka suke Allah ya ce kai balhum adal sun ma fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun waɗannan su ne rabkanannu kaga to Allah sai ya gaya maka in kana so kar ka zama cikin rabkanannu to ka rike ambaton Allah shine wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asali wa la takun min al-ghafilin kar ka zama cikin rabkanannu daka mutum ya zamana ya gafala game da ubangiji baya ambaton Allah baya roƙon Allah subhanahu wata'ala fa yafqulu dhikru ala dhakir sai ya zamana ma shi kan ma ambaton Allah ma yana masa nauyi zikirin Allah ma yana masa nauyi wa idza rafa'a yadahu lid-du'a'i idan ya daga hannunsa zai addu'a sar'ana ma yuqbiduhuma ba shi lokaci kaɗan cikin gaggawa ya dunkule hannunsa ya sauki hannun har ya gama addu'a wa yamdi ya wuce tafi abunsa saboda ya zama gafalalli ya zama rafkananni eh to ka'ida kuma ita ce duk wanda kake son shi kake kaunarsa ba ka so zantawa da tattaunawa ta yanke tsakaninka da shi saboda ka in kana kaunar Allah kana son Allah to duk sanda ka shiga tattaunawa da ubangiji to ba ka so ya yanke saboda jin daɗin tattaunawa da kake da Allah subhanahu wataala ba ka so ka ba ka so ya yanke saboda haka ba yadda za a yi mai kaunar Allah ya daga hannu zai roƙi Allah ka bashi minti biyu ya gama addu'a ya tashi haka ba zai yi ba kaddara ma cewa za ka yi addu'a ma ba don kaunar Allah ba don matsalolin da kake ciki na rayuwa ga matsalan ‘ya'ya tarbiyyarsu ciyar da ‘ya'ya ciyar da gida matsalan kasuwa matsalan kaza ga matsaloli burjik sun yi yawa tsakaninka da Allah minti biyu ya isa ka gama mika ma Allah wannan complaint minti biyu ko gaban gwamna ka je za ka yi jawabi kana so a baka isasshen lokaci ko saboda ka ware jawabi yadda ya dace to balantana kuma ka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah ya sani tun kafin ka ɗaga hannu ka ce ya ubangiji ai Allah ya san buƙatarka Allah ya san me kake nema amma saboda ana so kai ma addu'ar ta zama maka hanyar samun lada shi yasa aka ce ana so ka tsawaita ta dan manzo Allah ya faɗa ya ce addu'a'u huwal ibada a wata ruwa ya ce addu'a'u mukhul ibada addu'a ita ce ibada kololuwar ibada ita ce addu'a kololuwar ibada ita ce addu'a saboda haka addu'a ibada ce in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a wata ruwayan ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la yaruddul qadara illa du'a babu abin da ya kai ya tunkuɗe ƙaddara Allah ya riga ya ƙaddara abu amma a fasa in ba addu'a ba sai addu'a saboda haka kaga wannan yana nuna mana muhimmancin yin addu'a ana so mutum ya zamana yana yawan roƙon Allah subhanahu wataala domin ita addu'a ita addu'a umarni ne na Allah ita addu'a umarni ne na Allah ba wai zabi aka baka ba dole kawai ka yi addu'a ne dole ka roƙi Allah wani abu ko baka da bukata to ita kanta jin baka da bukata a wajen Allah din wani abu ne da yake bukatan addu'a wani talauci ne da yake bukatan addu'a kama jimaren ka baka bukata a wajen Allah to wani talauci ne da yake bukatar addu'a yana bukatan ka roƙi Allah ya tsare ka daga wannan talaucin yana bukata saboda haka Allah ce waye wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni kaga wannan umarni ne daga Allah ubangijinku ya ce ku roƙe ni in kun roƙe ni ni kuma kun cika umarni na nayi muku alƙawari astajib lakum zan amsa muku nayi muku alƙawari dan haka wani za ka ga shi ya gafala game da Ubangiji shi bai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala baya addu'a shi saboda ka shi bai masan ma me zai roƙi Allah ba bai da bukata a wajen Allah ya wadatu game da Ubangiji ya wadatu game da Allah wani ma za ka ga shi in ya tashi tashi addu'ar to sai dai roƙi mutane sai dai roƙi bayin Allah amma shi bai da lokacin da zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai dai roƙi bayi ina cikin matsaloli maimakon ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma roƙon bayi sai kuma yi bayi ƙorafi yanzu misali za a zo a yi sallah a masallacin nan wani fa gashi a gaban Allah yana cikin matsala talauci ba abinci yana neman kuɗin magani gashi a gaban Allah maimakon ya nutsu ya roƙi Allah subhanahu wata'ala amma yana Allah Allah ayi sallama ya tsaya bakin kofa ya roƙi bayin Allah yana Allah Allah saboda haka shi time ɗinsa bayi da na roƙon Allah time ɗinsa na roƙon bayin Allah ne saboda a wajensa roƙon Allah gaibu ne na bayin Allah shine dahil dan za a bashi ashirin a bashi goma maimakon gashi a gindin maganin ya zauna ya nutsar da zuciyarsa ya roƙa a bashi a'a tashi tsaye a bakin ƙofa ce to jama'a Allah ya baku ku bamu eh shi bai nema a wajen Allah amma ku tunda kun zauna masallaci kuna roƙa a wajen Allah to in ya baku ku zo ku bamu in ya baku ku zo ku bamu Ibnul Qayyim Allah ya mishi rahama ya ji wani mutum yana ta ƙorafi ma ɗan uwansa ina cikin matsala ba da kuɗi ba abinci ba kaza ba kaza ba kaza ibn qayyim yana jin sai yace masa Allah sarki ba Allah wa idza shakauta ila ibn adam innama tashkur rahima ila alladhi la yarham in ka kai koke wajen ɗan adam to ka kai ƙaran Allah mai tausayi ne zuwa ga mara tausayi Allah shi ne mafi tausayi kiko ɗan adam ma bai da tausayi to ka kawo ƙaran mai tausayinka zuwa wanda bai tausayinka kana ce mai tausayinka ya jefa ka a cikin masifa mara tausayinka ya fidda kai shi ke mara tausayinka ya fidda kai saboda haka in kana da damuwa da bukata to za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ne. Illa iyaka mai yiwuwa akwai gudumawan da mutum zai bayar, kamar a mutum ba shi da lafiya zai yi ma likita korafi a kan rashin lafiyar da yake damunsa, ba wadan ya kai ƙaran Allah ba, sai don a gano menene yake damun shi. Amma in ba haka ba, likita shi kanan kanshi ai ba iya ma kanshi magani. ba iya warkar da kai shi ba iya warkar da shi yasa abul abul itahiyya lokacin da yazo bai da lafiya yana kwance ga likitoci a kansa suna kewaye da shi ya san cewa in ana iya kyautar lafiya wannan likitocin da suka haɗu a kan shi za su warkar da shi su da shi ya miƙe sama da yadda yake ma a baya amma ya kasa suka kasa da ya ji maransa cewa wannan cutar ta ajali ce sai wasu baitoci ya ce inna tabiba bi dubbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a makruhin ata yace likita duk kwarewansa a likitanci duk yawan magungunansa bai isa ya tare abin ki ba in tazo me ce ce abin ki mutuwa bai isa ya tare ta ba in tazo yace mali tabibi ya mutu bid-da'i alladhi qad kana yubri mithlahu fi ma mada in likita ya isa to me yasa ake samun likitan da yake mutuwa da cutan da ya ba mu wani maganin ta kuma ya warke cuta ce za ta kashe likitan kafin yanzu ya ba mu wasu maganin cutar kuma sun warke amma shi yau ga cutar za ta kashe shi yau ga cutar za ta kashe shi ba ka ganin yadda za a ce wani lokacin ma musamman irin wajajen kula da cututtuka masu haɗari kamar lasafi ba haka za ka jance maka shi wadda aka kawo ɗin ya warke likitan ya kamu da shi ya mutu saboda tabbacin cewa likitan don inda shi yake warkarwa da ba zai bari ta kama shi ba ballantana har ta kashe shi da aka yi ce halakal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa wa ba'ahu wa man ishtara yace halakal mudawi mai maganin ya mutu wal mudawa wanda ake wa magani shi ma ya mutu wallazi jalaba dawa wanda ya kera maganin shi ma ya mutu wa man ba'ahu mai sai da magani shi ma ya mutu wa man ishtara mai sai magani shi ma ya mutu tun daga mai haɗa maganin ya haɗa maganin cututtuka birjik amma shi wata cutar ta kashe shi shi likitan wanda yake tiritin ɗin marar lafiya shi ma ya mutu ya kula da marasa lafiya da yawa akan cutar kuma sun warke amma shi ta kashe shi patient marar lafiya shi kan dama shi ya fi kowa kusa da mutuwa shi ma ya mutu wanda yake sayar da maganin mai chemist shi ma ya mutu shi ma mai zuwa sayo maganin shi ma ya mutu daga ba wani tabari saboda haka ashe abin da ake so a nuna mana shine babu wanda ya cancanta bawa ya tsaya ya roke shi in ba Allah ba amma kar mutum ya zama gafalalle rafkananne wanda shi baya ambatan Allah subhanahu wataala ko kaɗan baya ambatan Allah ko kaɗan malam yace wa qad wasafa Allahu al-munafiqina biqawlihi Allah subhanahu wata'ala ya siffanta munafikai da fadin sa da yake cewa a wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah yace su munafikai ba sa ambatan Allah sai kadan in ma za su ambaci Allah Allah yace to dan kadan suke dan kadan shi yasa wani lokacin zaka ga yanzu idan an yi sallah to ka ba da minti uku a masallaci kowa ya wace kowa ya wace wai kowa ya gama zikiri minti uku kowa ya wace me ake yi galibi ana allah allah ne an kosa a yi a yi a gama a koma bakin majalisa a je a zauna a ci gaba da taɗi amma ka ɗauki zikirorin bayan sallah kaga yadda suke ka dauki ayatul kursi kul huwa falaki nasi dauke su kaga wayannan zikirorin ka gani ya kyautu a ce mutum a minti biyu ya gama su ya tashi a minti uku ya gama ya tashi bai yi ba bai kyautu ba wani ya nutsi ya yi zikirin da kyau ma baya iyawa maimakon ya tsaya yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a nitse daga yana gagawa subhanallah subhanallah lamlai lamlai lamlai kaga an ce ya ce alhamdulillah ya ce lamlayi to lamlayi da Allah wani yare ne wannan ba dai larabci ba ne ba kuma hausa ba ce to wani yare ne wannan lamlayi shi kan shi aka ce da aka fasara lamlayi bai san ta ina zai fara ba bai san ta ina zai fara ba saboda ka so ake a nutsu a ambaci Allah da kyau a nutsu ka jinjina ma Allah ka gode ma Allah ma'ana lokacin da kake zikirin bakinka na motsawa yana fulta zikirin zuciyarka tana dabburi tana hararo ma'anar abin da kake faɗi wannan shine ambaton Allah wannan shine ambaton Allah ba wai ka sako shi kawai kaman a kana sako abu a injin markaɗi ba ka nutsu ka ambaci Allah da kyau ka ambaci Allah da kyau ka ba mu Allah lokacinka wannan yasa zaka ga mu musulmai wallahi saboda a raba mu daga falakar mu rafkana da ubangiji yasa komai namu kaga an sa mana zikiri akwai sunan Allah a ciki tun daga farkawanka daga bacci zaka fara da alhamdulillahi allazi ahyana ba da ma amatana wa ilayhi nushur in za ka kwanta bacci akwai zikirori kuluwa falaki nasi ayatul kursi amanar rasulu ga zikirori da yawa me yake so a nuna mana shine abu na farko a wuninka ambaton Allah abu na ƙarshe da za ka yi bacci da shi ambaton Allah za ka shiga ban ɗaki akwai zikiri za ka fito akwai zikiri za ka ci abinci akwai zikiri ka gama akwai zikiri za ka sa kaya akwai zikiri za ka cire akwai zikiri ko me za ka yi yasa na nashi ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani manzo Allah a duk yanayin da yake yana ambaton Allah zaka shiga kasuwa akwai zikiri eh annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya zo shiga kasuwa sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli yuhyi wa yumitu bi yadihi alkhair wa huwa hayyun la yamutu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير duk wanda yi wannan sau ɗaya in ya je shiga kasuwa manzo Allah ya ce Allah zai bashi alfa alfa hasana lada dubu dubu miliyan kenan Allah zai yafe masa zunubi miliyan Allah zai ƙara masa daraja sau miliyan a aƙalla dai in ka shiga kasuwa sau bakwai a sati ya kamata a ce a wannan satin kana da ladan miliyan bakwai kar kuma ka suranta cewa ladan ya yawa a inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah mai yalwan gafara ne ya baka sama da haka ma ba wani abu bane a wajensa ba wani abu bane saboda haka kaga ashe bai kamata a ce musulmi ya rabu da zikiri ba da haka alama ce ta raunin imani a ce mutum baya ambaton Allah ko yana baya-baya da ambaton Allah. Idan ka ɗauki ayoyin Alƙur'ani, kaf ayoyin Ƙur'ani gaba ɗaya, babu abin da Allah ya ce yana so a yi shi da yawa in ba zikiri ba. Ba inda aka ce sallu salatan kasira ko su musu yaman kasira ba inda aka ce haka. Amma zikiri fa, ya yi hallazina amanu zikurullaha zikiran kasiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ku da kuka yi imani, Allah ya ce ku ambaci Allah ambato mai yawa ku yi zikiri da yawa sannan kuma ku tsarkake Allah safiya da maraice illa iyaka zikiri akwai inda aka sa maka adadi to karka wuce adadin inda aka ce ka tsaya a waje kaza a guda kaza to karka kara amma inda ba a baka adadi ba yi ta yi yi ta yi yi ta yi eh inda aka baka adadi kamar zikirorin bayan sallah aka ce ka yi guda 33 to kar ka yi 57 ka yi bid'a saboda ga inda aka ce ka tsaya nan ga inda aka ce ka tsaya nan saboda a sauwaƙe maka ma sai koya maka yadda za ka yi amfani da halittar hannunka da Allah ya yi maka gaɓoɓin yatsunka manzo Allah ya ce ka kirga da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an je lahira fa innahunna mas'ulatun mustanqaqat wannan yatsun naka annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a tambaye su a ce me yayi da ku ana tambayar su kawai sai su fara subhanallahi walhamdulillah saboda kana kirga zikiri da su kana kirga ambaton Allah da su kaga shi musulmi bai bukatan wani counter bai bukatan wani calbi a rayuwarsa duk ka ajiye su a gefe saboda sun ka tashi tafiya a nan duniya zaka bar su eh a nan duniya zaka bar su ga wanda za a tambaye ka shi idan a tambaya ran tashin kiyama nan yayi bayani su ne yatsunka dama Allah ya ce yana da ikon ya sake tada yatsun bayan ka mutu bala qadirina ala an nusawiya bananahu Allah zai sake tada yatsun kai babbuko da su za kuma a tambaye su su yi bayani kaga inda aka ce ka kirga din an nuna maka ga abin da zaka kirga da shi inda kuma aka ce karka kirga to nan kuma dama cewa kai kai da yawa to baka bukatar kirgawa baka bukatar jalbi ko wani counter ko wani abu baka bukatar sa kai ta yi kawai kai ta yi saboda haka zikiri yana daga cikin abin da ke nuna imanin mutum kamar yadda kuma a rashin ambaton Allah da kuma wato rashin yawan ambaton Allah da ja baya-baya wajen ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da ke kawo raunin imani yana cikin abin da ke nuna cewa imanin mutum ya ja baya Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu malam ya ce wa min mazahir da'afil iman sannan kuma na daga cikin alamomin raunin imani adamul ghadabi idan tuhikat maharimullahi azza wajal shine ya zama mutum baya fushi idan an taka dokokin Allah musamman a inda yake da ikon yayi fushi din a keta alfarman Allah amma ba zai nuna fusatansa ba ba zai nuna yayi fushi ba ba zai nuna ransa ya ɓaci ba musamman a inda yake da dama ko ya zama na ma haƙƙinsa ne ya nuna ɓacin rai kamar misali a gidan shi inda yake da iyalansa ko ma'aikata inda yake shine shugaba ko makaranta inda yake shine malamin aji ko wani abu makamancin haka a taka dokar Allah a keta alfarman Ubangiji amma ya gaza nuna fushinsa da wannan alamar raunin imani alama ce wannan ta raunin imani yana da kyau ya zama na duk wanda yake karkashinka ya dinga jin shayin taka dokar Allah a gabanka sama da yadda yake shayin kai ya saba maka ya nuna kenan ka ba ma dokar Allah muhimmanci sama da taka dokar muna ganewa ku amma idan ya zamana a za a taka dokar Allah a gabanka ba ruwanka amma kai in an taba ka ka ce a yi ba a yi ba ka ce a bari ba a bari ba to nan kuma za a ga fushi to ya nuna cewa ba ka kishin Allah kenan imani ya ja baya kenan domin in dai imanin ka yana nan to in ka ga an yi abin da ba ka so abin da ba ka jin daɗi ma'ana abin da Allah baya so abin da ke fusata ubangiji to za ka taya Allah kishi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yagharu wa ghairatullah an ya'tiya al-mu'minu ma harrama Allah alaihi Allah yana kishi abin da ke sa Allah ya kishi kuma shine mumini ya aikata abin da Allah madaukakin sarki ya haramta masa kaga kai in kai kai na farko ma tukunna saboda kishinka ya hana ka saba ma Allah to ana nuna maka in kaga wani ya saba ma Allah to ka taya Allah kishi kana da ikon nuna fushi ka nuna fushi ka nuna fushi wannan shine ma'anar mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga ba daidai ba a cikin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to yayi kokari ya canza da hannunsa in yana da iko ya hana gaba daya fa in lam yastati idan bayi da dama fa bilisanihi to yayi da harshensa yayi magana yayi wa'azi eh ana wani abun da ba daidai ba a cikin gari shugaba ne shi ya hana ya dakatar bayi da iko sai wa'azi ya yi wa'azi ya tada jijiyan wuya ya daki mimbari ya girgiza mutane saboda ya kunnan mutane ya nuna ya kusata saboda an saba ma Allah wannan tace siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kuna da kyakkyawan abin koyi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shine baya intikami ma kansa dan an taba shi baya ramawa shi amma da na shi tace in ka ga manzon Allah ya rama to sai an taba Allah sai an taba Allah nan ne zaka ga ransa ya ɓaci fuskarsa ta yi ja idansa ta yi ja muryarsa ta tashi sama saboda me saboda an taka dokar Allah an taka dokar Allah to ballantana ma wadda ma shi ne ma zai taimaka ma waɗanda yake da iko a kansu wajen taka dokar Allah ɗin shi ne zai taimaka maimakon shi in ana abin da ba daidai ba in an gan shi ya zama na cewa wato an gane cewa fa yau fa rai zai ɓaci fa a to shi kan ma shi ke ba da goyon baya wa masu taka dokokin Allah ɗin eh shi ke ba da goyon baya za a yi biki to shi ne wanda zai ba da kuɗin da za a kama hol a zo a yi dina a yi ƙauyawa a cashe a yi rawa shi ne zai ba da kuɗi a matsayin shi na uba kaga maimakon ya fushi in an taka dokar Allah ya tallafa mu taka dokokin Allah ne ya tallafa mu taka dokar Allah wani kuma shi abin da yake gudu shine yana gudun bacin ran iyalan nashi baya so ran matarsa ya baci baya so ran 'ya'yansa ya baci kaga yi an koma an talilil amatu rabbata hakina eh baiwa ta haifi uwar gidiyanta an iso jin an iso gun tunda uba yakan iya gaza ya kasa yin tsawa a gida saboda gudun kan ran yan gidan ya baci kaga kuwa an samu matsala an samu matsala Allah kiyaye saboda ka zuciyarka ya zama tana fusata idan an saba ma Allah subhanahu ta'ala. ranka yana ɓaci mutane su gane wane fa ba a saban Allah a gabansa ba a taka dokar Allah subhanahu ta'ala a gabansa in kaga yayi shiru to bai da iko amma inda yana da iko ba zai bari ba annabi malam ya ci gaba da cewa li anna lahabal ghirati fil qalbi ƙadin ƙafa'a saboda wutan kishi ya mutu a zuciyar mutum wutar ta mutu fata'attalatil jawarihu anil inkari fala ya'muru sahibahu bi ma'rufin wala yanha an munkari daga sai ya zama na gaɓoɓinsa ma sun yi rauni wajen sun gaza sun kasa wajen yin inkari akan wadda ya taka dokokin Allah haka sai zamana baya iya yi ma abokinsa umarni da kyakkyawa ba kuma ya iya hana shi mummunan aiki wala ya tama'aru wajuhu qattu fillah fillahi war rasul sallallahu alaihi wasallam ransa baya taba baci fuskansa ba ta taba gwadawa baya taba iya nuna alama koda a fuska saboda an taka dokokin Allah ba ruwansa ko a fuska baya iya nunawa kaga shi sa manzo Allah yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani yace fa illam yastati fa bi qalbihi in ba zai iya yin magana ba to ya kyamaci abun a zuciyarsa in ko ya kyamaci abun a zuciyarsa to dole ta yana so ta bayyana a fuska bahaushe yace labarin zuciya a tambayi fuska dole ta yana so ta bayyana a fuskansa fuskarsa ita ce za ta nuna alamar menene a zuciyarsa ita ce za ta nuna alama ya nuna bai ji daɗi ba an taka dokokin Allah ya tashi ma ya bar wajen saboda bai da ikon da zai magana ya tashi ya bar gun bisa ga alama a fahimci cewa me yasa wane ya tashi shine mun yi magana kaza da bai dace ba kowa ne yayi kaza wani yayi kaza amma bai yiwuwa kana zaune inda ake sabon Allah ko inda ake taka dokokin Allah ake wasa da ayoyin Allah kuma ka ce wai a haka baka so a zuciyanka ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah ya ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yaqudu fi hadithin ghairi Allah ya ce an saukar muku a cikin alkur'ani doka ce daga Allah an idza sami'tum ayatillah cewa idan kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafirce mu ayoyin Allah wa yustahza'u biha ana wato yin izgili ma ayoyin Allah Allah ya ce to fala taqudu ma'ahum kar ku zauna tare da su hatta ya hudu fi hadithin ghairi har sai sun canza wani labari sun koma wani abu ce wannan magana a batta in ba za a batta ba to kai kan zaka tashi zaka tashi ka bar wajen saboda me saboda ba za ka zauna a inda ake saba ma Allah subhanahu wata'ala ba Allah ya ce innakum idhan mithluhum in ka zauna tattare da su ka ci gaba da zama da su to ka sani cewa kana tare da su don tashin kiyama Allah ya ce inna Allah lallai Allah jami'ul munafiqina Allah zai tattara munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a Allah zai hada su a wutan jahannama ma'ana da munafikan da suke zama a inda ake wasa da ayoyin Allah da su kafirin da suke yi don izgili da wasa da ayoyin Allah kafirci Allah ya ce to dukansu in an je lahira makomansu ɗaya ita ce Allah zai tattara su ya kai su wuta Allah zai tattara su ya kai su wuta saboda haka a wannan yana nuna mana yadda ake so mumini ya kasance shi yasa malam yace war rasulu sallallahu alaihi wa sallama yasifu hadha alqalba almusaba bid-da'fi bi qawlihi fil hadith sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yana siffanta mana wannan zuciyar da aka jarabe ta da rauni da fadin sa a cikin hadisi ingantacce da yace tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan uda fitintunu sukan bijiro akan zuciya zuciya takan saba da sabon Allah yadda ka san yadda ake saka tabarma zare bayan zare a sa wannan a sa wannan a sa wannan a sa wannan kara bayan kara a jera manzo Allah ya ce fa ayyu qalbin ushribaha ay dakhalat fihi dukhulan tamma duk zuciyar da fitina ta shiga cikinta wato shiga ta gaskiya ta shiga gaba daya sabon Allah ya samu wajen zama a zuciyar nukitat fihi nuktatun sauda nuktatan sauda nukitat fihi nuktatun sauda sai ai wani bakin digo a zuciyar ai nuqta fihi nuqta hatta yasil al-amru ila an yusbiha kama akhbara alaihi salatu wassalam fi akhir al-hadith har ya zamana ana digawa zuciyar tun tana fara in mutum yayi a diga a ɗiga a ɗiga a ɗiga ana ɗiɗɗigawa har ta kai ga zuciyar ta kai kamar yadda manzo Allah ya siffanta zuciyar a ƙarshen hadisin da cewa ta zama aswada mirbadan ay bayadun yasiru yukhaliduhu sawad zuciyar sai ta zama wato fara ce amma kuma baki ya cakuɗi da fari Naka za ta zama ta yi dabbare dabbare ke da nan fari nan baki nan fari nan baki nan fari nan baki haka zuciyar za ta kasance kaga ba tsarki kenan zuciyar har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akwai zuciyar da ma za a wayi gari za ta zama baka wulik ba alaman fari ma ta tare da ita saboda shi da ma zunubi ai mun karanta a baya cewa sabon Allah yakan fara tasiri ne a zuciyar mutum kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka ne ko ba lokaci guda ba kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kan ka an kada ka saba da shi haka lokacin da aka yi wani abin da ba daidai ba a inda kake da ikon ka yi tsawa a kai kuma baka yi ba na farko shi wadda kake da ikon ka tsawatar masa sabon Allah zai saba da shi zai fada da shi kai ma kuma da baka tsawatar din ba za a wayi gari kai ma ka fara ganin cewa wannan ba komai bane din kai za kuma kana ganin cewa ba komai bane haka manzo Allah ya ce har mutum ma zai koma kalkuzi mujahhiyan ai ma'ilan mankusan zuciyar za ta koma yadda ka san buta wadda take buta ce wadda aka take a kife kamar an zuba ruwa a buta sai a tankwara buta kaga ruwan ba zai zauna ba to haka zuciyar za ta koma mankusa za ta koma zuciyar a tankwara take duk abin da aka zuba mata na ayoyin qur'ani sai su zubo kasa kamar yadda wannan yanzu kamar a tankwara buta sai a bude bakin a bude butar ana zuba ruwa ga kuma bakin butar yana tankware zai cika kaga ba ran da za ta cika duk yadda za a yi ana zubawa ne tana zubarwa ana zubawa tana zubarwa to haka zuciyar mutum za ta kasance tankwasakiyar zuciya ana zuba ayoyin Allah suna zuba a ƙasa ba zai amfani ba haka sai kuma la ya arifu ma'arufan wala yunkiru munkiran wala yunkiru munkaran baya sanin mai kyau baya sanin mara kyau zuciyar bata san mai kyau ba bata san kyamatar mara kyau ba saboda duk inda aka zuba ayoyin Allah to kasa suke yi saboda haka zuciyar ba wani abu na alheri a cikinta illa ma ushriba min hawa duk abin da kaga ya karba a matsayin gaskiya to sai dai abin da ya dace da son zuciyarsa sai abin da ya dace da son zuciyarsa fa hada zala min qalbihi hubbul ma'ruf malam yace to wannan son abu mai kyau ya gushe daga zuciyarsa wa karahiyatul munkar kin mara kyau ya gushe daga zuciyarsa baya san mai kyau baya kin mai baya kyamatar mara kyau wastawat indahul umuru a wajensa duka al'amuran daidai ne da mai kyau da mara kyau duka ba bambanci faman ladhi yadfa'u ila al'amri wan nahyi to menene zai zaburar da shi zuwa ga in yaga an yi in yaga mai kyau ya ce ayi in yaga an yi mara kyau ya ce a bari babu saboda me shi a wajensa da mai kyau din da mara kyau din duka ɗaya ne kaga da wanda ya yi mai kyau da wanda bai yi ba ba bambanci da wanda ya yi mara kyau da wanda bai yi ba a wajensa ba bambanci to bai bambance su ba ballantana ma ya ga mai kyau ya ce a yi ko ya ga mara kyau ya ce a bari bal innahu rubbama sami'a bil munkari yu'malu fil ardi fayarda bihi mai yiwuwa ma sai ya ji ga wani mummunan abu ana yi a bayan ƙasa sai ya aminta da shi ya da shi ya ji ba komai bane ne fayakunu alaihi min alwuzri mithlu wuzri man shahadahu sai ya zamana yana da zunubi irin zunubin wanda ya aikata ba bambanci zunubin sai zama iri daya fa aqarrahu daidai yake da irin zunubin wanda ya je inda ake saban Allah kuma ya tabbatar kamar misali gwamna ne a ƙasa ya san ga inda ake saban Allah ga inda dandazon mazinata suke yana da ikon ya hana su ya tada su ya musanya musu da wani abu ya mai da wajen ya koma wani abu amma sai ya ki bai yi ba to an je ranar tashin alkiyama za a tattara shi ne daidai yake da wanda ya je gidan karuwa ya ce ku ci gaba da karuwanci saboda asukutu anil batili batili yin shiru akan barna shi ma barna ne yin shiru akan barna barna ne shi ma rashin ɗaukan fansa rashin ɗaukan hukunci akan barna shi ma kanshi wata barna ce barna ne ya ma fi barnan zama barna don wanda ya barnan in aka dakatar da shi aka ɗau hukunci a kansa aka hana shi to shi kenan an tsaida ta amma in mutum ɗaya ya yi sai aka bar shi to mutum goma kuma za su yi kaga me ya jawo mutum goma suka yi shine shirun da aka yi akan na mutum daya kaga ta zama barna ta zama barna kama zakara alaihi salatu wassalamu fil hadith sahih kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata a cikin hadisi ingantacce inda yake cewa idza umilatil khati'atu fil ardi idan ana aikata sabon Allah zunubi a bayan ƙasa kana man shahadaha fa karihaha duk wanda ya je kana man shahida hafa kare haha duk wanda ya je kuma ya nuna kyamatarsa akan abin ya yi wa'azi ya nuna ba daidai ba ne ai wa qala marratan ankaraha ko yayi inkari ma'ana ya kyamaci abin a zuciyarsa a wani hadisin ya ce yayi inkari kaga ya kada guda biyu ya kyamata a zuciya ya kuma yi me ya kuma yi inkari da baki kamar gaba an ha daidai yake da wanda bai je ba ba ruwansa shi me ya kai shi wajen dama mai yiwuwa ma lalura ce ta sashi kawai kwatsam ya ga ana yi to sai ya kyamaci abin a zuciyarsa bai ji daɗi ba kuma yayin inkari to shi bai da laifi wa man ghaba anha wanda kuma baya nan bai je ba faradiyaha kuma yaji ya yarda da abin da aka yi kana kaman shahida daidai yake da wanda yaje kaman misali wani yanzu za a zo ana bashi labari ai a wajen dina auren wani an yi kaza an yi kaza wannan zai ce ai na rungumi wata an yi rungumi rungumi an yi kaza ce kash ya aka yi ba a sanar da shi ba mana ya yarda da abin da aka yi har yana bakin cikin me yasa bai je ba to da shi da wanda ya je din a zunubi ɗaya suke da shi da wanda ya je din a zunubi ɗaya suke ɗaya suke a zunubi mai yiwa wani shi kuma an gayyace shi ne aka ce ka zo za a yi walima manzallar kuma ya ce duk wanda aka gayyace shi walima bai amsa ba ya saba ma Allah sai dai yana da lalura mai karfi to sai ya je da nufin wannan sai ga abu ya canza sai ya kyamaci abin a zuciyarsa da ya samu dama ma sai ya yi inkari to daidai yake da wanda bai je ba bai da laifi wannan kuma da yake gida aka ba shi labari ya ji haushi ma me yasa ma ma ba a sanar da shi ba shi bai samu zuwa ba to daidai yake da wanda ya yi fa hadar ridha minhu amalun kalbi wannan me ya jawo saboda yaldan da ya innan aikin zuciya ne awrathahu manzilata shahidi fil ithmi wannan sai ya gadar masa da matsayi ya zama ɗaya da wanda ya je ya shaidi abin a babin zunubi sai suka zama ɗaya a babi na zunubi haka alama ce ta raunin imani mutum ya ji ana sabon Allah kuma a inda yake da ikon ya fusata amma ya gaza nuna fushinsa ya kasa nuna fushi ta wannan alama ce ta cewa imani ya yi rauni a cikin zuciyansa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya a nan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan alama ta tara daga cikin alamomi na raunin imani abinda muka Allah ya tsare mu daga raunin imani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu ya ƙara mana imani mai albarka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya biya mana bukatun mu alkhairi Allah ya sanya mana albarka da alkhairi cikin rayuwar mu Allah ya albarkaci gidajen mu ya albarkaci zuriyar mu ya albarkaci neman mu ya albarkaci kasuwancin mu ya albarkaci kasar mu isa albarka cikin jihar mu ya mana albarka baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين